الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wannan tsakara wasu da damar da amincewarsa ya tsara kara da mu kuma ya ba mu dama mu karatu wannan majalisi mai albarka da muke sanata da kawo mu addinin mu na musulunci wannan da ranar litinin muke karatu na littafin kitabu at-tauhid na al'allama a shek muhammad bin abdul wahab Allah ya dan shi da rahama da tsaron musulmi da suke gidan gaskiya kuma bayan za mu zazo Allah su samu suka da imani yau muna litinin wadda ta dace da 25 ne ga watan shawwal hijira ta nan muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya dace da sha uku ne ga wata na hudu miladiya shekara 2026 kuma wannan shine darasi na goma sha sha uku darasi na goma sha uku kuma muna nan cikin babi na goma sha shida babi na shahi da goma sha shida muna cikin babu addu'a ila shahadati Allah ila ila a kira mutane zuwa ga shaida ba a bauta da kasa sai Allah domin yi karatu cikin babin a satin da wuce yanzu muna cikin shahi da goma sha shida za mu tashi walahuma an ga wurin walahuma an sahal bin sa'ad har yanzu an karbo da gare su suwa bukhari da musulun tunda su ne aka ce an sharaja e su ƙarin bayanin wani hadisi da muka ƙarin na satin da wuce aka ce an sharaja su suka yi ta da hadisi to shi ne sa ce walahu ma har yanzu ne da gare su shi bukhari da musulun an sa da bin sa'ad daga sa'ad dan sa'ad radiyallahu anhu ya dala ta fata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yawm khaybar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ranar da aka yakin khaybar yakin khaibar shine yakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kewaye mutanen garin aka samu su game da abin da kuma an barbo ba shi ba dole suka ji wuya dawa suka mi wuya kai ya kai suka sallama wuri suka mi kai suka mi mi wuya ta komi eh suka mi wuya yanzu a lokacin nan sai daula ta musulunci da ta yi kari saboda garin haibar gari ne mai ni'ima duk kusan tattalin arziki kasar yankin madina to a haibar na yanki tana ma yanki yawan yahuda saboda an cikin inda za a yi wanzu ala garin da ya ko ina da biyu tana za a yi wanzu ala su kare na an haibara su kai gonaki su kai kasana wasu ke da ilimin kimiyya na teknologi da tsara sun gyara gari yanzu an zama cikin da yanki to kame a cikin yaƙi ba an wahala sosai mutane sun wa'ala an ji jiki sosai don a wannan lokacin nan nama da yanzu aka samu wannan wadata sai aka haramta cin naman jaki da naman jaki yana cikin halalli sai manzo Allah ta sa ta sai na aliyo shi shela daga yau an haramta cin naman jaki kuma daga yau an haramta auren mutu'a ka ani ai haka nan mata sun yi yanka ga sahabban manzo Allah sai aka haramta auren mutu'a aramuka shi ne ka auri mace da niyya in wata guda kun kaɗi ba kun wata biyu kun wata in ma sa cikin kaɗi ba ya yi mai maka da a ta yi zina sai a kulla aure to za a kulla aure matsayin wata guda wata guda na yi mara kuma wanda shi ne yan shiya suka rike hayar zan tukar shi amma a musulunci tura da zuwa ya gida ta bara masu ala sarki daga yau cin naman jaki na gira haramun ne daga yau bara mutuwa haramun ne amma shi da wani mutuwa da yake abu ne wanda akwai kolewa da saka ta haga shi musuwar da amma cin namin da kika a haramta shi wala ga yaki an eh eh eh in kun ga ko lokacin su ana da gara kana kun ga mijini a tsara shi ne abin da ba a daura shi sai a kusa da kuma abin da ya ba daura kuma a ce malin malin na sai mutuwa shi ba a yarda sai dai an sa lokaci shi yasa mutuwa ai daga istinta a jira ta ɗan lokacin tsawon lokaci ko rabu kowa ta makaman shi na sai manzo Allah sallallahu a wannan yaki yace la uyanna ra'ayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasula wa yuhibbuhu Allah wa rasulu ya ce lalle gobe zan ba wani mutum tuta ta yaki da faɗi suna shi masu Allah faɗi wanda bishara ya ce wannan mutumin kuma yana son Allah da manzonsa sannan Allah da manzonsa suna son shi babban magana duka abubuwa yana son shi a jirgin yaftahi Allah ala yadayhi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai ba da nasara a ci wannan yaki ta hanyar shi fa ba'atha an-nas yadukuna laylatahum sai mutane suka kwana kowa yana son da sai a kira sunan shi a ce wani kaira kowa hada ido bace yadukuna laylatahum kowa yana fatan sahiwa ya zama yanzu a ce shi ne kana gane ko ayyuhum yutaha wane ne za a kira shi a bashi wannan tuta da an ce tuta wadda kwamandan yaki ke rikewa ya ana yaki wadda ba su kai kasa ba su yi kasa yaki tuta yaki ta kai kasa wata rana masu Allah ya ya turo kwamandoni guda uku yakin mota ana yaki kwamandoni guda uku don an kashe su da an kashe wanda an sare hannu sai wani kwamanda ya sarbe tuta kaka kai kasa duk uku an kashe su ga tuta za ta kai kasa sai wani ana tafi khalid bin walid sai sarbe ta shi lokacin kuma manzo Allah bai ce zama komanda ba ke uku na musu art ya ce huwa an fara shi dole shi da kai yana da ya shuka mata da kai ba tare da wani daga manzo Allah sai ya rike da bata kasa ba kuma sai Allah ba ya nasara ta hanyar shi ba aka ce aka ce yake amma wata kuma dole don daga cikin su hadda abi tsari da wanda Jabir bin Abi Talib ana Ali wanda jinin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma dole to komanda ne ya wanda ke rike da tuta baya da tuta ta kai kasa kowai azabar da ya kasa to za a samu wani madashi caɗe ta ta kai kasa da ba su to shi ne zama zala ta za a ba shi raya shi wanga mutum na ba sunan shi za a ba shi wannan cutar shi na son Allah da manzarsa Allah da manzarsa suna son kuma ta hanyar shi Allah zai ba da nasara sai mutane suka kwana kowa yana so a ce shi na falamma asbahu lokacin da gari ya waye suna da manzarsa da dana manzarsa ya wannan shara gadau ala rasulullah kowa sai ya samu ƙorin manzarsa kullum yarjuna an yi utsaha kowa yana son a bashi wannan cutar a ce shi na tunda da an baki shi to kai ka san ka tabbata Allah da manzon suna son kuma kai ma lalle kana tsare ko ba eh to da su zo su sabko kullum yarju an yi utsaha kowa yana son a bashi ta faqala aina al to lokacin da suke sabko shi Ali bai la yana kira ka faqala manzo Allah bai tabbata na Ali ba sai ce aina aliyu bin abi talib ya ake banga aliyu bin abi talib ba faqila huwa yastaqi aynayhi sai manzo Allah ya sai manzo sai sa fi kawai labari ai yana gida bai da hadar shi fa arsalu ilayhi sai manzo Allah ya ce ku tabbata da shi fa utiya bihi sai aka kawo da dinna aliyu shina da ciyan ido fa basaqa fi aynayhi sai manzo Allah ya tawaida sai tofa a cikin idanunsa wada alahu ya yi mai addu'a fabara a sai da aliyu ya warke daren kasan ka allon ya kun bihi wajen kace da ɗaya birnin da kawace yi birnin san guda ta matar ɗaya ya warke eh ya kisa da kuke ke kowa ta shugaban likitoci saboda malaman tawili sun hana kace muwa ne kama kace likitan likitoci ko al'ala al'adu ba ta haka saboda ya ce al'ali al'alai allah likitan likitoci Allah don jagora likitoci ne za ta yana wanda cikin likitoci shi a jagora wanda cikin alƙalai shi a jagora amma alƙalai a ƙarfi Allah don shi ne zai da kowa hukunci ka ko ba ka yawa ya yi na shi kenan manzo Allah sai san da ya mai addu'a ya warke fa a azahun raya kuma sai ba shi wannan wannan yana nuna maka da yarda da kaddara Allah kadiba ta sa kai sun kwana kowa na ta fatan ya zo a bashi wanda tuta ga sai na ayyo bai da lafiya ga sabon kowa cikin manzo Allah shi ya bai ruwa kuma da yake rawan shi ne bai da mana tantance a ji a kunshi a kunshi ne a tsawon ne ba a baka san kaddar Allah ya Allah rubuta babu ne sai a rabu babu mana ga da kira ko fa qala sai manzo Allah to um fus um fus ala rizqi ka tafi a hankali a hankali a hankali hatta tanzila bi sa'atin sai in ka sabta a farfajiyar su sun malhum ila islam sai ka kira su ba musulunci dan ya ka zo wajen yaki na farko dai ba zo a tazo a iska mutane gaba ɗaya ba a fara musu da yaki a kiran su za a yi zuwa ga musulunci in suna karba alhamdulillah don wasu karba ba sai a cikin yanzu jizya za ku fara ku rinka ba da haraji da cikin gwamnatin musulunci musu gwamnatin musulunci tana amfani da ku ana gina rayu ana gyara hanyoyi ana gina likitoci ina ku rinka biyan wani abu ana wani ayyuka ku zama da rashin daura ku zama kakara in su ka kiyaye wannan da yaki to kun ce ba ku musulunta kun ce ba ku ba da wani abu a karu da ku bai yi ku zama matsayin kawai dole ku zama a cikin daula a cikin sai to kaga sai manzo Allah suka kira zuwa ga musulunci idan suka karba to wa akhbirhum wa akhbirhum bima yajibu alayhi min haqqillah ta'ala bi ka sanar da su abin da yake wajaba gare su na haƙƙin Allah idan shi ne suka kai Allah da haƙƙin Allah shi ne Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah ya ce haƙƙin da yake bin mu shine mu kaɗaita shi da wata kar mu bi shi shi ya dora mu kai yace idan muka cika wannan haƙƙin da ya dora mana shi ko haƙƙin da muke bin shi ne kai ya azabtar da wanda bai yi shaka wannan ya Allah ta zama duk in ba kai ma Allah ba kuma tare ba Allah ya dora shi kuma zai ba kaza ba wannan ya dora maka ne fa wallahi sai manzo Allah ya rantsa ce yana rantsuwa da Allah la an yahdi Allahu bi rajulan wahidan Allah shi shirye da mutum ɗaya ta hanyar da kai sai da na aliyu khairul laka min humurin ni'am ya yi maka a baka jajayen raƙumma saboda larabawa abin da ke daraja a gare su shi ne raƙumma to ko cikin raƙumman kuma jajaye duk babu rikin da daraja a gare su a wancan lokaci irin raƙumma to ko cikin raƙumman ko to akwai jajayen raƙumma to sun yi daraja gare su wanda waɗansu daga sun da gari suna da tozo bibi ne tozo bibi gare su to masu ala ce Allah ya shirka mutum ɗaya ta hanyar ka wannan ka samu wannan ya haɓa ta da rama kenan dan haka nan fage yana da kamar jama'a kai da awa da za ka gani ta hanyar ka Allah ya shirka kula mutum kai wannan da ka samu damar da za ka ka shayo wani ya fi ya shi ya fahimta da suna karkashin ka to wallahi ka wannan don abin da za ka samu ya fi abin da ba ka sun guda da wani da jaro wata hanyar abuta ko ta hanyar ma'amala ta hanyar kasuwanci ko ta hanyar makaranta ne kwal ko nan dai ka shayo shi dai ka ya fahimci sunna ya tsara sunna tare da haka ai wannan mutane mun gane kira ko na'am sai ya ce yanzu zai fassara muna ya kuka min da ke ciki ya ce dukuna ai ya tsohon suna kusa ko wani da a kira shi a ba ta wannan tuta eh okay ai sai karshen مسائل ne za a shiga masajid da shi masajid ne shige su suna tsaye a kira kira
Lokaci sai mu ya- tashi masajid ne lokaci ya wuce
ba shi mu sai mu tashi tare da masajid sai mu samu